بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والسلام الذين فاضوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القرب المختوم وبرزخ المحمدية وقطب الأقباب الشك السيد أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس والاكتساب الخاص العباسي الشيخ السيد إبراهيم النياسي ورضي الله عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya bamu dama da aran lokaci muka sake dawowa karatu wannan littafi namu mai albarka littafin awdahul masalik ila alfiyat ibn malik na babban malami ash-shaykh ibn hisham al-ansari wanda a wannan karatu wannan shine halka na goma sha uku inda za mu tashi akan fasali da yake magana akan karkasuwa na fi'ili malam ce faslun rabewa mal fi'ilu shi abin da ake ce ma fi'ili jinsun jinsi ne da ta haka hu salasatu anwaye a karkashin shi akwai nau'o'i guda uku dama yin aka ce jinsi duk da jinsi akwai jinsi karibi akwai jinsi bai infi to ba magana jinsi karibi ko bai infi yanzu dai nake yi ba muna magana da aka ce jinsi to dole ne karkashin jinsi kuma a samu nau'i to a karkashin jinsin fi'ili akwai nau'o'i guda uku a hadu'a na farkon wannan nau'o'in المضارع فعل مضارع aiki wanda yake mudari wa alamatuhu alamata da yake waruwa da ita ake gane shi da ita an yafluha li an yaliya lam shine ya inganta ya bi bayan lam inganta shi bin bayan lam ma'ana lam ya zo a bayan shi na'u kamar faɗin ka kace lam ya kum bai tashi ba bai tashi ba kaga ya kum fi'ili ne mudari mai yasa saboda ga yanan ya zo bayan lam ko kace lam ya sham bai shasheka ba lam ya sham bai shasheka ba sai malai ce maka wal afsahu fihi mafi fasaha a cikin wannan kalmar fathu shi ne yi mashin ɗin ƙirɗi mashin shi ne ɗin fata mana shin mai ruwa shin mai ruwa a mata mene a mata fata ana tare la zammu ha ba yi mata zamma ba ba yi mata damma ba amma fa an ji damma shi ta ce maka wal afsahu wanda ya fi fasiha wanda ya fi fasaha amma an ji lam ya shum ɗin lam ya shum an ji ya ce wal afsahu mafi fasaha fil madi amma bin wannan fi'ilin shamimtu mana shamima fa'ila ana tare duk da shi ma an ji shamama din ma'ana fa'ala amma wanda ya fi fasaha shine shamima idan ka jona mai lamiri ma'ana ta'ul mutaharrika ko ta'ul mutaharraka biyayi mutaharrika ko mutaharraka sai ka ce shamim to kaga ai daga shamima ne bi kasrul mimi da yima wannan min jayin kisra la fatiha ba yi mata fataha ba ba yi mata fataha ba ina maimaita an faɗi yin fataha din an ji fataha shi ma yawa an ji shamama amma sai ce maka wal afsahu ashe shi ma wancan lughatun fasihatun lughatun ne fasaha sai dai ai akwai afdalu tafdili afsau mafi fasaha to shi ma ta mai fasaha ne kenan ana tare wa inna ma sunniya mudari'a kawai an ambace shi da suna mudari'i ne ba fi'ili mudari'i muka ce ba li mushabahatihi bil ismi saboda kamantuwan sa da sai da ainihin suna fi'ili mudari'i yayi kama da suna shi ne ma'ana al-mudara'atu ai ai ma'ana al-mushabahatu shi ne dalilin da ake ce mushi mudari na'am ga ta'aliki nan lamba na ɗaya a nawa a littafi kenan ban san ko lamba na nawa bane a naku lamba na uku ko shi ma lai ce wale haza li haza to mu kai ƙarshe ƙarshen na masanin tukuna sai mu da koma kan talibin wali haza to saboda haka ne ma'ana saboda kamar da yi da fi'ili da da, da suna din saboda kamar da fi'ili mudari yayi da suna uku riba ake ake mai hijiraji ai kaga shi kada yake mai hijiraji a cikin dukkanin fi'ilai da muke da su guda uku wastahaqqa taqdima kuma saboda haka ne ma'ana saboda kasancewar shi yayi kama da suna shi yasa ya gaba ya cancanci gabatarwa fiski wajen ambato ala akhwai akan yan uwan shi madi da amri ai kaga yanzu shi muka fara ambata kafin mu zo kan madi kafin mu zo kan amri mai yasa saboda shi suna shine ashraful anwa'i a nau'o'in nan na na fi'ili na suna fi'ili harafi to suna shine mafi daukaka to shi ma yanzu fi'ili mudari da ya kama da suna kama toshi da suna shi ma sai zama to ya fi sauran yan uwan shi guda biyu ma bai da amari daukaka saboda haka anan sun ja mana wani baiti na sufa yake cewa fa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu ku kamanta zamowa na gari ku kamanta bayan Allah na gari ku kwatanta irin ayyukan bayan Allah na gari in lam takunu mislahu in ba ku zamanto irin su ba inna tashabbuha bil kirami falahu kamantuwa da manyan mutane falahu rabbantuwa ne ga shi ilmi mudari kawai kamar da yayi da da suna sai zamanto an yi mai da irabi sai zamanto ya ya cancanci gabatarwa akan yan uwan shi guda biyu to mu koma ƙasa can wajen ta'aliki din yace li haza an gani aili mudara atihi lillisni saboda kamantuwar shi da suna wal muradu bil lisni abin nufi da suna da muka ce fi'ili mudari yayi kama da shi ba fa kowane suna muke nufi ba wal muradu bil lisni allazi ashbahu al mudari'u ismul fa'il abin nufi wal muradu abin nufi bil lisni da suna allazi wannan da ashbahu al mudari wanda fi'ili mudari yayi kama da shi ismul fa'il shine sunan fa'ili أنا تاريخ وقد وقد اكتسبت مدارعته للاسم شيئين صراحة كمان توشي ديني تسونا اسم الفاعل سيسك حكم تامي وسأبوب وقدابيو منيني الأول الإعراب نفرقو سيسك حكم تامي الإعرابي إذا ما تعني من الإعرابي كو لأن الإعراب saboda shi irabi aslun fil asma'i asali ne a cikin sunaye sunaye su suke da asalin cewa ya musu irabi to yau shi ma fili mudari da ya kama da su ya samu wannan alfarma wasani na biyu daga abubuwan da suka suka hukunta mai ma'ana kamar shi da suna ta hukunta mai at-taqdimu shine gabatuwa alal madi wal amri akan fi'ili madi da fi'ili amri fi zikri wajen ambato sai an ambace shi ake ambatan su bima da ce li'annan lisma saboda shi suna ashraful anwa'i shine mafi daukakan waɗannan nau'o'in guda uku mana suna aiki harfi to duk suna yafi su daukaka wa qad ashbahu al-fi'l al-mudari'u saboda ka fi'li mudari'i yayi kama da shi fanala minhu fanala minhu sharafa taqdim saboda ka sai ya samu daga suna sai ya samu falala ya samu daukakar gabatuwa akan yan uwan shi وشبه الفعل المضارع وشبه الفعل المضارع للاسم تو كمن تود شي فعل مضارع يي da suna hasilun matabbaci ne fil lafzi wal ma'ana a lafazin shi da ma'anar shi a lafazi suna zuwa kusan lafazi ɗaya da da suna shi ismul fa'il dai da muke ta magana sannan suna zuwa wajen ma'ana ɗaya da sunan za mu faɗe su amma shabahu iyahu fil lafzi amma kamantuwar da fi'ili mudari yayi da suna wajen lafazi fali annahu yajri ma'ahu dalili yana tafiya ka fada da ka fada da suna mana ismul fa'il fil harakati was sakanat cikin wasula da daure daure inda aka daure sunan shi ma ana daure shi inda aka yi ma sunan wasali shi ma ne mai wasali ana tare kai wa fi adadil hurufi har ma zuwa wajen adadin haruffa zaka ga adadin haruffan fi'ilin adadin haruffan sunan ko mu ce adadin haruffan sunan adadin haruffan fi'ilin ana tare wa fi ta'yin al-huruf al-aqliyyah wal hurufin za'idati har ma wajen ayyana waɗannan ne haruffan ƙari waɗannan ne haruffan ƙari waɗannan ne haruffa na asali suna tafiya kafara da kafara da shi suna ismul fa'il din da muke magana dai ana tare wanzu yace dan wasa duba mana ila yansur ka duba kalmar yan suru yan suru ma'ana sirin yansuru fili ne mudari ko nasirin suna ne ismul fa'il ne to kuma farkon fi'ilin nan mudari ya undin nan wani irin wata ligare ta nonon din wani irin wasali gare ta sadinu wani irin fasali wasali gare shi to ra'u din wani irin wasali gare ta to ka koma yan shi ma na nunin din fataha gare ta kamar yadda yawon da suke da fataha ana tare alifin din tauri ne a kan shi kawai inda suka sha bamban shi wancan swado din wancan na da kisra wannan na da don ma lalle ba lalle tun da kama muka ce ba lalle ya dauke shi ya zama irin shi ɗari bisa ɗari ba ana tare amma rawun din fa na siru yan suru duk don ma ana tare to haka nan kalli yad ribu yad ribu da da ribu su wannan ma ba wani bambanci ya tribu ya wani mai ke gare ka ubuwa din mai ke gare shi ra'unin mai ke gare ta ya tri ba'unin mai ke gare ta don ma sannan kalli ma da ribu radu din mai ke gare ta fata alifun din mai ke gare shi skon ra'unin mai ke gawanta kisra mai ke gare ta na wasali kisra ba wani mai ke gare ta don ma malaje to in ka dauki waɗannan sajid zalika wadihan zaka zaka samu wannan asali a ciki kamar shi wajen ainihin yanayin zubin sa kenan fil harakat wa sakanat ana tare wannan kamar shi da yake nan da shi wajen lafazi kenan wajen lafazi kenan ana tare wa amma shabahu iyahu amma kamantuwar da fili mudari yayi da suna fil ma'ana wajen ma'ana fali anna kulla wahidin minhuma saboda kowanne ɗaya daga cikin su da fili mudari da shi wannan sunan ismul fa'il ismul fa'il salihun ma'inganci ne ya inganta ya inganta lil hadi wal istikbali kowanne yana yana zuwa da ma'anan yanzu ko nan gaba fili mudari ma'anar shi kenan yanzu ko nan gaba shi ba ismul fa'il ma'anar sai na zuwa ko yanzu ko nan gaba shi ismul fa'il duk da wani waje yana iya zuwa da an arga an yi mai aikin ya su kwanta da aikin cikin lokacin da ya wuce amma a wannan biyu sun kamanci juna wajen ma'ana yanzu ko nan gaba yanzu ko nan gaba dukkanin su biyu ana tare sun mata ko mu karinatun lafiyatun sannan sai a sai wata karina lafiya ta tsayu ta kasu wanda za ta keɓance shi shi fili mudari'in ko ismul fa'il din ta keɓance shi bi a hadihi ma da ɗaya daga cikin lokacin ko yanzu ko an jima din kenan ala muna tare to sai mu koma sama matanin littafin kenan wannan ta'alikin na farko mun kai shi na ku kuce na uku ne ko yawa ni kuma ana wa kamar yadda na faɗa in masu bin mu littafin ke dubawa ta'aliki ne dai za su duba a wannan fasali in kuma masu PDM ne ta'aliki na uku ne a a cikin wannan fasali na'am wa mata dallat nan ne zamu tashi ko a saman kenan a matanin littafin wa mata dallat kalimatun tisanda wata kalma ta shiryar ala ma'anar mudari a bisa ma'anar fi'ili mudari sai dai ولم تقبل ولم تقبل لم بتكرب لم با بيّر من wannan suna ne ka kaman ka awwa wa ubti kaman awwa da ubti bi ma'ana ita awwa ma'anar ta ata wace ina jin ciwo a ina jin ciwo ufi kuma aka dajjar ina jin ina jin damuwa ina jin damuwa ana tare to ko kace na jin raki raki haka to waɗannan awwa open ai gashi sun shirye gashi nan ina ji aka ce ina ji ko kaga sun shirye zuwa ga mene ma'anar mudari amma kuma ba za ka sanya wa waɗannan kalmomi ba za ka ce lam lam awwa ba ba za ka ce lam uffin ba ba sa karba to waɗannan ba fi'ili mudari ba ne ismul fi'ilil mudari ne ana tare awwa din nan ko ko uffi din nan da kake ganin sa aƙalla kana da loka ta kai arba'in uffi kamar yadda imam imam wannan imam abu hayyan al-andalus ya kawo a cikin al-ibtishaf ana tare asali na biyu na al-irtishaf al-irtishaf asali na biyu amma ba sani kaga kusan abubuwan da suke ke al-irtishaf din nan kusan mafi yawa shoshi ya kawo su a cikin jam'ul jawami'i da hamul hawami'i na shi wanda shi kuma sha'ul billahi gwanda ya wake shi a cikin albaharul muhit mafi yawa aswani fili na biyu mun gama magana akan fili mazari a'a kamar shi ma akwai ta'aliki akwai ta'aliki wajen fahiyar mun din da muka ci ko ta'aliki na nawa ne a naku to a littafi ta'aliki na biyu a pdf ta'aliki na na hudu a littafi ta'aliki na biyu fa in kulta to in ka ce mun faqad dallat kalimatu haqiqa wasu kalmomi sun shiryar sun shiryar ala ma'anil af'ali a cikin ma'anonin fi'illai sun shiryar bisa ma'anonin fi'illai al-mudari a cikin mafi'illan mudari'ai sannan walam taqbal lam ita ma kuma bata karbi lam ba walaisa ma'a zalika asma'u af'al tare da haka kuma ba sunan fi'il bane in ka ce mun haka to ni kuma wani amsa zan baka bal hiya hurufu sun shiryar a ma'anan fi'ili amari a fi'ili mudari kuma ba ta karbi lamba sannan kuma ba sunaye bane ba sunayen fi'ili bane duk da haka harufa ne sai ce kamar me sai ce wa min zalika harfin nida'i harfin nida'i yana cikin su ya wata ke yin kira da ita din nan fa innahu yadullu ala ma'ana ad'u yana cewa ne a bisa ma'anan ad'u ad'u na kira ina kira kaga ga kaji ma'anar shi mudari wa harful istisna'i da kuma harful istisna'i illa kenan ko ba shi ne harful istisna'i ba da sauran yan uwanta wanda wasu harufa ne wasu kuma sunaye ne to fa innahu yadullu ala ma'ana yana shirarwa a bisa ma'anan na toje wannan ban da wannan kaga koko ina toje wannan asali ina toje wannan kaga wa ashbahu wa ashbahu li hadha kathiratu da makamancin wannan masu yawa da makamancin wannan masu yawa فالجواب تو امسا دزan baka ita ce فالجواب an zalika amsa game da wannan أن المراد بالنفس إذا دلت كلمة بهيئتها بهيئتها إذا كلمة تسجد إذا تفتح هذا مثالي أوا أوكي أيضا ذات تشبير أبدا وانا معنا أوا أي إذا كانت تنيه فرزات تنيه تجد تشيوها da cewa ma'ana a tawajjuhu kamar yadda uke da siffar za ta shirye shirye da ma'anan a tajajjaru su kuwa la bi sigarta ba wai da sigar ta ba ita ya sigarta ne ma'ananta ne ya ba da ma'anan ad'u ma'ananta ne sai ka mayar da shi zuwa ad'u sannan sai ka samu ma'anan kira din shi ko wannan su da kansu ne suke ba da wannan ma'anan an fahimta to na haka shi ne alama anal mudari idan suka shirya da si da zubin satin su a bisa ma'anar mudari wa ma zakata abinda ka ambata min na waɗannan harfin nida'i da harfin istisna'i wa nahawhu da makamancin shi la yadullu ala ma'anar mudari bi hay'ati baya shirarwar da a bisa ma'anar mudari na tare to almadi fi'ili madi wa yatamayyazu fi'ili ma bi yana warewa bi qabuli fa'il fa'il ta hanyar karban ta din fa'il ka tabara wa asa wa laita kaman tabara da asa da laita auta itani ko kuma da ta hanyar karban ta in ma tuntaka a saki na wanda suke daurariya ka ni'ima kaman ni'ima wa bi isa da bi isa wa asa da asa wa laita da laita ana tare ga ta'aliki nan ana ana na ana na ɗaya ne yawwa a tunda mun koma shafi na 29 ko mun bar shafi na 28 na halitta shi kenan dai to yawwa to shafi na 28 ana ku a PDF to ta'aliki na ɗaya nan din ko haka ne to sai a sauko kasa malai ce zahiru ma zakarahu al-mu'allifu zahirin abinda mawallafin littafi ya ambata mina tamsili na daga waɗannan misalce-misalce annahu yara shi yana ganin anna tabara kalmar tabara la tadkhulu alaiha illa ta'ul fa'il ba abin da ke shiga a cikinta sai ta din fa'ili sai ta din fa'ili ana tare wa anna ni'ima wa bi'isa lalle kuma ni'ima da bi'isa la tadkhulu alaihima illa ta'ut ta'anis ita su kuma ba abin da ke shiga a cikin su sun ta'in matantaka wa anna asa wa laysa ita kuma asa da laysa tadkhulu alaihima ta'ani duka ta'u ta'un din guda biyu suna shiga musu da ta'ul fa'il da ta'ut ta'anis to gashi na malam zai sake mana wani bayani sai ce wa amma fi tabaraka amma cikin tabaraka da shi malam ya dauka anan yace fa huwa sabi'ul ibn malik fi sharh al-kafiyah ya ji ibn malik ne a cikin sharhin littafin shi mai suna al-kafiyatu shafiya al-kafiyatu shafiya wanda ya dauko alfiya daga cikin ta ita bai ci dubu uku ne ko dan babu a dubu uku ne kadan ne to sai ya rairayo kashi alfiya ne bai ci dubu daga cikin ta to ya kuma zo ya yi mana sharhi shi da kai shi to a wannan sharhin to wannan malam ya bi ibn malik ne a cikin sharhin kafiya yace wa qad khalafahu ghayruhu min an-nuhasi hakika wasu daga cikin malaman na hawu saba mawa ibn malik a cikin wannan ra'ayi na shi fa za ba sai ta ila anna hadha al-fi'la cewa wannan fi'ilin ma'ana tabaraka kenan bal haquhu ta'ul fa'ili lalle ta'ul fa'ilin tana tana tana da suka shi fa ta gulu sai ka ce tabarakta ya allah albar ka albarkokinka sun da sun yawa ya allah watalaquhu ta utani amma kuma ta utani tana kan wannan fi'ilin a yanda wannan shi malami ya tafi sabani ne ibnu malik ya tafi akan ta'ul fa'ili ne kawai take shigan mafi'ilin ana tare ai ta utani tana shigan mai bisa raddada sai ta gudu suka ce tabarakat asma'ullahi sunayen Allah sun yau albarkatun su ya da biya ya waita kaga tabarakat wannan ta utani ce wa amma fi ma baqiya amma cikin abin da ya saura fama ya dillu alai ma'ana waɗancan sauran sauran sauran kalmomin da ya kawo ai kaga ya kawo tabara ya kawo asa ya kawo laisa ya kawo ni'ima ya kawo ya kawo bisa ya kawo asa ya kawo ya kaji kalin ko to duk ya ka kawo waɗannan ko to amma ya kuma kawo hukunce hukuncen da ke riskan musu sai to amma sauran yake ko amma shi ma baki cikin sauran kalmomin da suka saura فما يدل عليه ظاهر كلامه صحيح abin da zahirin maganar shi malam ibnu hisham al-ansari maganar shi shiryar akai to wannan maganar ingantaccen magana ne yana tare yace fa ni ma bi isa ni ma da bi isa la la taqtarin la taqtarin la taqtarin bihi ma ta usfaili ta din fa'ili ba ta gwamuwa da ni ma da bi isa mun yi wannan bayanin a baya baka manta ba har nace shi mai wannan talikin ya dan samu suhuli ya nuna kamar tana shigan masa ko tana mun yi wannan bayanin yawa ta'ul fa'il ba ta riskan ma ni'ima da ni'ima wa mimma nassa alaihi ibn malik yana daga wanda dai suka nassanta suka kawo nassi akan wannan magana cewa ta'ul fa'il ba ta shigan mawa ni'ima da bisa ibn malik fi sharhi fi sharhi kafiyati a cikin sharhi kafi a cikin sharhi kafiya wa asa wa laysa amma ita asa da laysa da hawa ta'ul fa'il ta'in fa'ili tana riskanta da gura sai ka ce lastu lastu zahiba lastu zahiban kaga kai ne fa'ili anan tare da ita ce fa'ili wa asaitu an wa asaita an taf'ala kaza kaga kace asaita an taf'ala kaza kaga ta'ul fa'il ta shiga musu wannan ta'ul din dukkanin su ta'ul fa'il ne ko sannan wata alhaquhuma ta'ut ta'anisi sannan ta'um matintaka ta din matintaka tana shiga musu wata gulu sai kace laysa hindun bi muflihatin kaga laysa hindun ta'ul ta'anis ce wannan wa asat zainabu an tazurana asat zainabu kaga wannan ta'ul ta'anisi da la'ana tare to sai mu koma sama kenan ko a shi nasin littafin kenan kuma da shi wama ta dallat kalimatun ala ma'anar madi duk sanda wata kalma ta shiryar a bisa ma'anar fi'ili madi walan taqbal ihdatta aini bata karbi daya daga cikin waɗannan ta din guda biyu ba ta'ul fa'il kenan ko da ta'ul tani to fa yasmun to wannan ita ma suna ce ka haihata wa shattana kamar haihata da shattana bi ma'ana ba'uda wa faraka ma'ana haihata ba'uda yayi nisa wa faraka ya ya rarraba na'am shi ma ga ta'aliki nan na nawa ta'aliki na na biyu ta'aliki na biyu ni ma ana ta'aliki na biyu ne to sai mu sako kasa malam ce kad waradat kalimatun hakika wasu kalmomi sun zo tadullu ala ma'ana al-madi wanda suke shiryarwa a bisa ma'anan fi'ili madi wala taqbalu sa'idi amma ba ta karban sa'in nan guda biyu ma a zalika tare da haka af'alu ita ma fi'ilai ne walaysat asma af'al ita ma ba sunayen fi'ili bane kamar dai wancan magana da muka yi a fi'ili mudari wa zalika wadannan kalmomin mislu habbaza kamar kalmar habbaza fil madahi a cikin yabo da take da ma'anan madalla din nan wa mislu da makwatankwacin ma a hasanahu ma a hasanahu mamakin kyawun shi fi ta'ajjubi a ta'ajjubi kaga habbaza da a hasanahu a hasana waɗannan ba sa karban waɗannan taɗin duka guda biyu kuma dukkanin su filai ne malam sai ce a a wala ya tabu zalika wannan ba zai cutar da waɗannan bayanan da muka yi a baya ba dalili ce li anna adama li haqihinna ihdatta aini saboda rashin dalilin rashin gwamuwar ɗaya daga cikin ta'o'in nan da su aridun ya bujiro musu ne bujiro musu yayi la asliyun ba bisa asali bane amma habba ana cewa habbat ahsana ana cewa ahsanat amma yanzu sigar wannan madadi da aka zo da habba za aka aka maida ita don ma'anan yabo wannan sigar a hasana da aka zo ita aka maida ita ma'anan ta'ajubi ai bujurowa ya ba haka asalin filolin su ba a asalin su na da ta'utani su tana shigar musu abban a hasanat ta sauraka wancan asalin ya tabbata mana manna nan akan magana mu cewa ta'ul fa'ili da ta'utani su suke mayyaze fi'ili mabi ana tare mu koma sama asalisu cikon na uku a cikin fi'ilai kenan al'amru fi'ili amri ana tare wa alamatu alamar sa an ya kabala nuna taukidi ya karbi nungudan karfafa magana ya karbi nungudan karfafa magana amma bayan ya karbi nungudan karfafa magana ma a dalalatihi alal amri kuma ya yi tare da shiryar wasu a bisa umarni karban nungudan kawai ba zai sa ya zama to fili amri ba tunda fili mudari ma shi ma yana karban wannan nungudan ai yawa sai an ji ma'anan umarni a cikin shi tukuna nawu ka san kwatin kuman kamar faɗin ka kace kuman lallai ka sashi fa in qabilat kalimatun idan kalma ta karbi a nuna nunguda ولم تدل على الأمر بتشريع أدسى أمامي با فهي فعل مضارع إذا فعلين مضارع ناو كمان قطن قطن فدن كلا يسجنن ولا يكونن to kaga wannan dukkanin su fi'ili ne mudari tare da ga nunin taukidin na a cikin su amma me yasa ba su zama amari ba saboda ba mu ji ma'anar umarni daga cikin su ba ta'aliki na uku na uku ne ana kuma yawa to yace suratu yusuf wannan aya na cikin suratu yusuf ne aya ta 32 yace wa kar taqbalu wa kar taqbalu kalimatun kalimatun annuna wa qad taqbalu kalimatun annuna ko in za karanta da darje kace wa qad taqbalu kalimatun annuna kalimatun annuna hakika aka samu wata kalma kalma ta karbi wannan nunin din sannan tare da haka wala tadullu alal amri ba kuma ta shirya a bisa umarni kuma wala ta kunu ma a zalika sannan ba ta kasancewa tare da hakan fi'ilan mudariya ba kuma ta kasancewa fi'ilin mudari ana tare kaga dai wannan in irin da isra'il dai da muka baro a baya ne yau wato sai ce wa zalika yace wannan ka fi'ilin ta'ajjub kamar fi'ilin ta'ajjub allazi ala suratil amri wannan gashi a bisa suran fi'ili amri yake zuwa ai na hau kwatankwacin ahsin bi zaidin ahsin bi zaidin ai kaga ma'anarsa kaman a ci a lafazinsa kaman a umarni ma'anarsa kuma mamakin zaidu kaga ba umarni ba ne ko kwa wa nahu a'a ya ce mana nan akwai wani kuskure ya ce wa kad taqbalu kalimatun lin nuna wala taqbalu wala tadullu ala al-amri kalmar takan karbi akwai kalmar da takan karbi nun guda yana nufin nuna tauhid a ita ce muka ce in kalmar fili amari ya zama to ya shirya shi zuwa ga umarni sannan ya karbi wannan nunin gudan sai mana itirabi aka ce a'a ya ce to ai akwai fi'ilin da yakan karbi nun gudan kuma ya shirya shi zuwa ga fi'ili mudari to nan kasa sai da ya ce to akwai kalmar da suke karban nun gudan kuma ba ba mu- ba amarin bace ba mudari ba ne to shine sai ba mu misali da a hafsin to akwai kuskure nun gudan guda biyu ne a wajen ba ɗaya ba ne a hasi nan a hasi nan kana tare a hasi nan amma asalin fi'ilin in ba a same nuna tauki da ba, ma'ana abin da ke nuna maka fi'ilin ta'ajibi ana same nuna akan same nuna tauki a hasi nan bi zaidin to nun gudan biyu ne ana kuma ana kan ma ɗaya ne to kuskure ne da yadda za su yadda za ka kafi da za ka daga nun guda ɗaya a gaba a hasinan bi zaidin wala qawli sha'iri da kwatan kwatin fadin mawaki fa ahari bihi min duli fakrin wa ahariya wa ahariya kaga tana ce maka ahasinan ahasinan to nan ma fa ahari bihi kai mamakin cancantan cancantan shi hariyun daga hariyun macancan shi mamakin cancantan shi bihi da shi min dole fagani tare da tsawon talauci wa hariya mamakin cancantan shi to anan wannan alifin ɗin da kake gani ba alifin ba ne nuna taukidi ne aka kallaba ta ta koma alifin saboda nuna taukidi ce mukhaffafa nuna tauhid mukhaffafa ana juya ta ta koma alifin sai ce fa'inan asala wa ahariyan ga ina asalinta wa ahariyan ne wa kulli batin nuna taukidi alifin sai aka juya nuna taukidin ta koma alifin kamar can wala yakunu aiki can nuna taukidin ne aka juya na suratul yusuf shi ma wala yakunu nuna taukidin ne aka juya aka koma da shi alifin ana tafi to a nan sun nuna maka cewa to ga shi an samu nuna taukidi ta shiga makalma da take ba ba ba fi'ili mudari'i ba ba fi'ili amri ba kuma ga nuna nan ta shiga mata ana tare to to sai mu koma sama kenan ko ina ne za mu tashi wa inda Allah ta yiwu nan ne na'am wa inda Allah ala al-amri idan kalma ta shirya a bisa amari wa lam taqbal nuna ba ta karbi nuna sunan ba fa hiya to ita ismun sunan fi'ili ne kana zali wa da raki kamar na zali ma'ana sauka wa daraki riska riska bi ma'ana inzil sauka wa adrik riska wala cewa haza wato to shi ma akwai taliki na hudu na ɗaya ne to taliki na ɗaya ni ana na hudu ne ce alkalimatu lati tadullu alal amri kalmar da take shiryarwa a bisa umarni wala taqbalun nuna ba ta karban nun gudan nan imma an takuna ismun imma an takuna isma fi'ilin ko dai ta zamanto sunan fi'ili ne kana zali kamar na zali wa daraki da daraki ana tare dukkanin su ismul fi'il ne ai ismul fi'il amr ne ko fa innahu ma bi ma'ana inzil wa adrik sauka riska wala takbil wala takbilan nuna tawkidi ba ka ban nuna tawkidi wa imma an takuna masdaran ko kuma ta zamanto masdari ne na qaulul sha'iri kamar fadin mawaki fasabaran fi majalil maut sabra ma nailul khulud bi mustata'i fasabaran kawai kai hakuri fi majalil maut a fajan mutuwa sabaran ka yi haƙuri kawai kama na da kulodi samun dawwama bai zama to bai mustafa yi abin da yake yiwuwa ba ba wanda ya sai ya samu dawwama an ce fa innal ma'ana ma'ana isbir ka yi haƙuri fi mazalil mauti a fagen mutuwa kawai wala taqbal kalimatu sabar kalimatu sabaran nuna tukiri kalmar sabaru sabaran din nan ba ta karɓar nuna tukiri saboda mazdari ana tare sai ce bi ma'ana in zulu adab sai ce wa hadha wahaza wannan misalin da na baka da nazali da daraki aula to ya yana tafsiri bisa daga ainihin misalin da shi mai littafin ya bayar da sa ma'ana shi ibnu malik wa bisa wa hayya hal shi sa da hayya hal ya bada misali sai ce to ya fi misalin ya bayar da sa da hayya hal yace fa inna ismiyatahu bi ismiyatahuma fa inna ismiyatahuma lalle kasance waɗannan sunaye ma'lumatun a bar sani ne min ma taqaddama da abin da ya gabata li'annahuma saboda su su biyun nan ya kabila ya kabila ne tanwini suna karɓar tanwini saboda su suna karɓar tanwini saboda an san cewa su sunaye ne saboda karɓar tanwini da suke saboda haka kawo misali da su ya kawo maka misali da nazali daga raki ya shi a kawo misali da sa da hayya har sauransu suna karɓar tanwini da raki da nazali ba sa karɓar tanwini to alhamdulillah wannan shi ne zama ƙarshen karatunmu na goma sha uku ko to an uwan ku cikin sha'anin Allah Abubakar Umar Sharif Sufi anguwan kana sabon garin Zaria Kaduna State ta faɗin ƙasa Najeriya namban waya 080 24 36 kuma yan uwa masu saurari da wannan shi karatun mu na karshe a wannan zango wanda insha Allah za mu dora kuma da karatun tafsiri tunda za mu shiga azumi ranar da za mu fara azumi zai zama shine ranar zaman waɗannan karatuttuka za mu dora ci gaban waɗannan karatuttuka inda za mu tashi babu shahil muqradi wal mamni in Allah ya sa mana raye bayan sallah Allah subhanahu wataala ya wuce mana gaba سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين